أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح خاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا الجمعة 29 ga watan Shawwal hijira ta 1444 wanda ya daidai da 19 ga wata na biyar miladiya ta 2023 inda za mu ci gaba da karatun littafin ashifa bi tarihi hukun mustafa sallallahu alaihi wasallam zawiyar mu zawiyar sheikh malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatul wasi'a inda za mu halka ta 121 in Allah ya so in ba manta muna cikin fasili na takwas wanda ke bayani cikin sabani a cikin yin salati absa wani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa shin wanda ma ba annabawa ba wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabawa bai cikin annabawa ko za a iya yin salati a gare shi ko ko a wani abu ne wanda Allah ya keɓance wa annabi da annabawa kawai sallallahu alaihi wasallam to mun koro ana bayani wa an sun lafazza wanda suka zo suka gama ma hamma wa'anda ba annabawan ba cikin su wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala ali abi aufa haka annabi ya da aminta Allah ya tabbata gare shi yana cewa ya Allah ka yi salati abta alayen abu aufa wa kana za a tahu qaumun bi sadaqatihim qala hakan nan mutane in suka zo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zakkansu sadakatu suka mikawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma salli ala ali fulani ya Allah ka yi salati abta alayen wani ya kama sunan mutum wanda ya bada wannan zakai wa fi hadisi salah ya zo a cikin hadisi na sallah ana nihin wanda yake koyar da tahiya inda ake ta cikin sallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa ala azwajihi wa zurriyyati wata riwaya ta zo da haka ya Allah ka yi salati a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi salati a bisa matekinsa da zuriyarsa to kaga nan an sanyo mateki da zuriya wa fi akhar a cikin wani kuma shi ma na daban yana cewa wa ala ali muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuma kai salati a wata ala ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam qila wani kauli aka ce abin da ke ni da ala ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam atba'uhu sune mabiyansa wa qila ummatu wani kauli aka ce a al'umma sa ake ni baki ɗaya ma wa'anda suka amsa kiransa wa qila wani kauli aka ce alubaiti ana nin ahalin gidansa wakila wani kauli aka ce al'atiba'u su ne mabiya warrahatu da jama'a wani ashira da dangi wakila wani kauli aka ce alun rajuli halayen mutum wani duhu ana ni ‘ya'yansa kenan da ‘ya'yansa da ‘ya'yan ‘ya'ya duka a wakila wani kawai aka ce kaumuhu ana nihin dai mutanensa wakila wani kawai aka ce ahaluhu allazi na hurrimat alayhi sadaka ana nihin iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wanda sadaka ta haramta a gare su wanda bai halitta ba a gare su su ci sadaka وفي رواية أنس رضي الله عنه أتكي رواية أنس يلا تبتع قريشي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبي النبي صلى الله عليه وسلم الله تبتع قريشي من آل محمد صلى الله عليه وسلم سوى نيني آل يا محمد صلى الله عليه وسلم تبتع قريشي قال النبي صلى الله عليه وسلم سيتي كل تقيين دكان ونم يجن سورة الله ويجيب على مذهب الحسن أن المراد بآل محمد محمد نفسه ya zo ko yana zawa a bisa mazhaba ta alhassan na kace alhassan abin da zance abin da tunani yake tahiya a gare shi cikin mafi rinjayen na da an ce alhassan aka kyale yawanci ana ne alhassan da basari ne to a mazhaba ta alhassan basari abin da ake nihi da alayen muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana nihin shi kanshi annabi muhammadu ya da mutane su tabbata a gare shi fa innahu kana yaqulu fi salati ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance domin shi ko ko cewa shi sha'ani da lamarin ya kasance yana faɗa cikin salatinsa a bisa annabi sai da mutane su tabbata gare shi Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala ali Muhammadin ya Allah ka sanya salatotinka da albarkatotinka a bisa alayen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yuridu nafsahu yana nihin kansa لأنه كان لا لا لا يخل بالفرد ويأتي بالنفل domin shi baya barin farilla kuma yana zuwa da nafila لأن الفرد الذي أمر الله تعالى به وصلاة وصلاة على محمد نفسه صلى الله عليه وسلم دومن أبندا فرلا وندا الله ya Allah tabaraka ta'ala ya umarta da shi shine salati absa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kansa wa hadha misl qawli sallallahu alaihi wasallam wannan kadan kamar fadan sa ce tsaya da mutane Allah tabbata a gare shi laqad utiya mizmar min mazamiri ali dauda da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa hakika an bashi mizmar sarewa min mazamiri ali dawuda daga cikin sarewoka irin na alayen annabi dawuda wa yuridu min mazamiri dawuda idan aka ce alayen annabi dawuda ana nihin na shi kanshi annabi dawuda amma sai aka kirawo shi aka kirawo shi a cikin hadisin da ali da alayen annabi dawuda ana nihin kuma annabi dawuda shi kanshi wannan nuni ne cikin hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da ya ji Abu Musa al-Ash'ari yana karanta Qur'ani ke cewa kai wannan an bashi murya wai kyawun murya ita ce aka aka sibanta ta da sarewa kamar sarewa irin ta Annabi Dawuda wanda ko shi in yana karatun littafin sa muryar dadin muryar da Allah ya bashi da tsuntsaye da duwar watsi duk ce kama mai cikin zikirin da yake وفي حديث أبي حميد الساعدي يروى أتكن حديث أبي أبي حميد الساعدي في صلاة أتكن صلى شيما wato kima mai karantar da tahiyya dai har wa yau yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa zurriyati ya Allah kai salati absa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da da matakinsa da zuriyarsa wa fi hadisi ibn Umar radiyallahu anhuma ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar da tabbata a gare su annabi kana yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala abi bakr wa umar cewa shi ya kasance yana salati a wata annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi da sayyidina abubakar da sayyidina umar da Allah tabbata gare su zakarahu malikun fil muwatta wannan imam malik ya ambace shi a cikin muwatta min riwayati yahya al-andalusi amma daga cikin riwaya ta yahya ya ce al-andalusi dan ya bambanta cikin yahya akwai yahya ibn yahya an-nisaburi shi ma wanda ya rawaito muwatta daga imam malik to da san wannan yahya ake ni ba wancan ba wasahihu min riwayati ghairihi amma abinda wanda yake abu mafi inganci wanda yazo cikin riwaya wannan sa ta muwatta da yi ba cewa yi yusalli ba a wa yad'u li abi bakr wa umar kana yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ce wa yad'u yana addu'a wa sayyidina abubakar da sayyidina umar ba yana salati ba وروى ابن الوهب هكذا ابن وهب يا رويت عن انس دغ انس ابن مالك رضي الله عنه شيما وانا نهين wai ibn wahab kin ya rawaito daga imam malik ne da ya rawaito hadisin da anas dan malik ya rawaito kunna nad'u li ashabina bil ghaibi imam sayyidina anas bin malik bin anas yana cewa afwan Anas bin Malik sahabi yana cewa mun kasance muna yi wa abokaninmu addu'a in ba su nan wanda ba su nan ba maganin su muna musu shine addu'a bilage yana cikin yana cikin addu'o'i ko wanda Allah ke karbawa duk addu'an da mutum zai ma dan uwan shi ba a gaban shi ba bai ma sani ba an uwanka duk wanda zaka ma addu'a ba ya nan haka yana cikin addu'o'i wanda Allah ke karba yace muna cewa Allahumma ij'al minka ala fulanin salawati qaumin abrar ya Allah ka sanya salatoci na mutanen kirki absawa ne su amince sunan shi allazina yaqumuna bil laili wa yasumuna bin nahar mutanen kirkin nan irin waɗanda suke tsayawa dare da ibada kuma suke azumtar na- rana qala alqadi a alqadi yar kenan yace wallazi zahaba ilayhi almuhaqqiquna wa amilu ilayhi ma qalahu malik wa sufyan rahimahullah abinda muhaƙiƙai masu tabbatarwa da bincike na kwakwaf wanda suke abinda suka tafi a- a- zuwa gare shi cikin cewa wai za a yi salati a bisa wani annabi da annabawa ko ko dai annabi da annabawa kawai ake ma salati yace kuma wa aminu ilaihi wanda shi ma wannan ra'ayin da muhaƙiƙai suka taya kan shi ni ma nake karkata zuwa gare shi shine abin da imam malik ya faɗi da shi da sufyan da Allah subhanahu sauri kenan rahimahumullahu Allah ya ji kansu wa ruya an ibn Abbas kuma abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma واختاره غير وادي- واحد من الفقهاء kuma shine wanda ba mutum ɗaya ba ya zabe shi daga cikin fakiya ma'ana mutane da yawa daga cikin fakihai sun zabe shi wal mutakallimina da masu masana ilmil kalam annahu cewa shi ko sha'anin da lamarin la yusalla ala ghairil anbiya ba a salati absa wani annabawa inda zikirin yayin ambatansu bal bari dai huwa shay'un yukhtassu bihi al anbiya shi salati wani abu ne wanda ake keɓance annabawa da shi su kaɗai tauƙiran wa ta'azizan dan saboda girmama su da ƙara girmama su dai kama yukhassul kama yukhassul la la kama yukhassul Allah tabaraka wa ta'ala a, inda zikirihi bit tanzih kamar yadda ake keɓance Allah tabaraka wa ta'ala da wato yayin ambatansa bit tanzihi da tsarkakewa wata kadisi da ƙarin tsarkakewa dai wata azimi da girmamawa wanda Allah kadai ake ma wannan in ambaci ambaci Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai na ambaci shi za a ce subhanahu wa ta'ala ba ai ba ambatan wani ba ka ambatan wani kuka ce subhanahu wa ta'ala a ce Allah kawai shi ne kawai da ambaci da ake ce haka nan a wannan in mutum ya yi ma ko kus- ko ko kwata mutum ya yi sai a mai dariya a wata azimi wala yusharikuhu fihi ghayruhu haka nan wani shi bai tarayya da shi a cikin shi a cikin wannan takaddisin ko ta ko tasbih ka tasbih misali kazalika to haka nan ne yajibu takhsis yajibu takhsisun nabi sallallahu alaihi wasallam ya wajaba a kebance annabi sai da mutum Allah tabbata gare shi wa sa'irul anbiya bi salati wa taslim da sauran annabawa da yin salati da taslimi su kada yake ma haka wala yushariku fihi siwahu ba a ta ba a tara su ba a hada su da wanin su a cikin yin salati kama amara Allah bi qawlihi kamar inda Allah tabaraka taala ya umarni da fadarsa sallu alaihi wa sallimu taslima yace ku yi salati a gare shi da a gaisuwa da aminci amincewa wa yuzkaru min siwahum ni ala immati wa ghairihim bil ghufrani wa rida sai a ambaci wanda yake koma bayan su wanda ba su wanda ba annabawa su a ambace su wanda aka na daga jagorori da wanin su ma wato su a ambace su sai a bi bayan su da nema musu gafara wane gafara Allahu lahu war rida da kuma nema musu yarda wane radiyallahu anhu kama kala ta'ala kamar da Allah madaukin sarki yace yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil imani wanda suka zo bayan sahabbai su abinda suke cewa ya Allah kai gafara gare mu da ƴan uwanmu wanda suka rige mu da imani آه ولا تجعل قلوبنا غلا الذين امنوا آه ربنا انك رؤوف رحيم وقال حق الله تبارك وتعالى يا فدي والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم da wanda suka biyo bayan sahabbai muhajirai da ansaru wanda suka biyo su da kyautatawa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ah وأيضا كما دي فهو أمر wannan فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر في الصدر الأول yin yi ma wani salati ba annabawa ba abu ne wanda ke ba a san shi ba a farkon musulunci kama kala abu imran kamar da abu imran ya faɗi wa inna ma a haddasa rafida kawai dai rawafid rafidawa su ne suka kirkire shi su suka fare shi wal mutashayya'a da masu da'awai shi'anci da rafidawa da shi'anci kusan ana musu bugu guda ina cewa su shi'an ba su a kira su da rafida wa fi ba'dil a'imma suka daga daga rafidu ne karkabewa an ce cikin imaman ne wani shi ya nuna gashi ai ai biyayya ga sauran shagorori wanda su masu so su zurwa cikin shi an ce ba su yarda shi ba da suka ki umarnin shi sai yake cewa to arafattum amri kun karkaɗe horo na ne to daga lokacin na ce musu rafida wanda suka ki bin umarnin a imam wani mutashayya kuma shi a aka ce mutashayya kamar mutasawwifa daban ne da sufiya haka ne shi ma daban ne da shi'a su sauran wanda ba sa musu taƙin nan kamar su ne nagari koko wanda suke shi'ancin a ce da gaskiya koko wanda suke sufancin da gaskiya amma mutasawwifa koko a mutashayya kamar suna takallufin shi'ancin a wani mutashayya shi ba da rayima a cikin sashen jagorori limamai su suka kirkiri wannan da haka ambaci wa'ansu limamansu na shi'a su ma sai su musu salati kamar yadda ake ma annabawa salati fashara kumi inda zikiri lahum bi salati sai suka hada su da annabawa yayin ambato gare su da yin salati kamar yadda ake ma annabawa su ma suka ambaci jagoron su sai su musu salati wa sawuhum bin nabi kuma suka daidaita su da annabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika a cikin wannan wa aidan kuma dai فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه shi yin kama yin kamantakekeniya da mazuwa bid'a wani lamari ne wanda yake an hana shi kaga abin da ake ce ma bid'a irin waɗannan wanda suka kirkiri wa'ansu abubuwa wanda a zahirin su ko ka san hita ma ce daga musulunci su kama yanzu wannan masu da'awan shi'ancin shi'a dai wanda aka sani gulatu shi'a duk wanda suke ba wai in dai ba taqiya ba mutane ne wanda ba sa son wa'ansu sahabbai musamman manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna adawa da su suna har ma la'anta su suke to kaga wannan su ne wannan ce bid'a a zo da abinda wanda aka sani Allah ma tabaraka taala ya yabe su a cikin littafin shi mai sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar yana mai yarda da su kawai a samu wasu sun kirkira daga baya su sanya su sune abin tsinewa albarka sune abin zagi sune din da aka ambace su to kaga wannan shine ake ita wannan ita ce ake cewa bid'a irin wanda ba a so to shine yake cewa kama kuma da wannan mutanen yanda suke yi kai ma kai abin wanda ke hana shi fatajibu mukhalafatuhum fi martazamu min zalika to kenan saba musu cikin abin da suka lazumta ma kansu a cikin wannan yiwa wa'anda ba annabawa wa salati to saba musu sai ya wajaba وذكر الصلاة على الآلي والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التتبع والإضافة إليه أما شيء أنبتا صلاة على ين النبي صلى الله عليه وسلم دما تكنسا wannan wato a yi shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da hukumi ta tabu'i wannan da hukunci ne na bibiya shi ko littabi'i malil matbu wanda ke bibiya abinda ke wanda ke biya abinda wanda yake bin yake da to shi ma yana da shi saboda sun biyo bayan annabi sallallahu alaihi an sanya su cikin salati an saka su cikin salati annabi to su dole su ma su samu wannan kaso na salatin wal idafati ilayhi kuma jingina su zuwa gare shi tunda an yi rahaba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam to dole su ma a salatin ya hada da su la ala takhsisi ba a kan huskan kebance su bane su kadai a kebance su kawai a musu salati ba haka bane qalu malama suka ce wa salatin nabi sallallahu alaihi wasallam alaman sallallahu alaihi majara majalar du'a shi salati wa annabi sai da mutu Allah tabbata gare shi amsa wanda yayi salati a gare shi magudanar ta shine magudanar addu'a wal muwajaha da fuskance seniya laisa fiha ma'ana ta'zimi wa tawqir cikin ta babu ma'ana ta girmamawa da dai ƙarin girmamawa da ganin nauyi qalu suka ce wa karqala ta'ala hakika Allah madauki sarki ya ce لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا Allah tabaraka wataala ce kar ku sanya kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninku kamar kiran sashen ku ne da sashi yanda zaka kira mutane kace ya wane ya wane to annabi sallallahu Allah ya hana a ce haka nan sai dai ku ce ya nabiyallahi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in za ku kira annabi baka ba ku kiran shi kar ku kira shi irin yanda kuke kiran junan ku haka nan فكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم بعضا to an fahimta ka kenan shi ma addu'an da za a mai ya wajaba kenan ya kasance addu'a ne wanda yake daban da wanda za a ma sauran mutane وهذا اختيار الإمام أبي أبي المظفر الإسفر- آه، الإسفرائي wannan zaɓi ne na imam Abi- Abi al-Muzaffar al-Isfara'ini yau al-Isfara'ini min shuyukhina daga cikin shehunanmu a inji al-Qadiyar wa bi kala Abu Amr Abu Umar bin Abdul Bar haka nan da wannan ra'ayin Abu Umar dan Abdul Bar ya fa ya shi ma shi ne ra'ayin shi wannan shi ne ƙarshen wannan fasali na wanda ke bayani bisa kan salati za a iya za a iya ma wani annabawa salati ko ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da annabawa ne za a iya musu ya halitta amma salati Allah samu dace alfasalu tafi sai mu shiga fasali na tara hukumu ziyarati kabrihi sallallahu alaihi wasallam hukumci na ziyaran kabarinsa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa fadilati man zarahu wa sallama alaihi da faralan wanda ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai gaisuwa yayi sallama a gare shi wa kaifa yusallimu wa yad'u kuma yaya ne ya kamata mutum yayi sallama yayi addu'a in ya je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ziyaratu kabrihi sallallahu alaihi wasallam sunnatun min as-sun min sunan muslimin ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi a kabarin sa mai daraja sunna ce daga cikin sunnoni na musulmi mujma'un alaiha wanda aka yi ijma'i akan ta akan sunna- sunnantata wato akan kasancewar ta sunna wa fadilatun muraqabun fiha kuma wata fadala ce wadda abun kwadaitarwa a cikin ta saboda abin da ta taro na farla mai girma mai dimbin mai dimbin yawa حدثنا القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل بن خيرون حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وان سند اروت رجع عبد الله بن عمر اذا لا تبت اجريسو قال ياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا da mutu Allah tabbata a gare shi yace man zara man zara qabri wanda ziyarci kabarina wajabat lahu shafa'ati ceto na ya wajaba kashi mana ya tabbata wata riwaya halat alai shafa'ati ceto na ya halitta a gare shi mana dai ceton ya tabbata dole wato tabbata zai samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu haka an karbo daga Anas dan Malik ya dala tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ya Allah tsaya da mun sallallahu tabbata a gare shi yace man zara ni fil madinati muhtasiban kana fi jiwari duk wanda ya ziyarce ni a Madina yana mai itisabi shi itisabi a daga kamar hasiba ne a ka ɗauki abu ka bashi kulawa kamar ana cewa abinda ba a kula da shi ba za a ce ba ba a lissafa da shi ba to wai shi ka ɗauka shi cikin aiki ne za ka yi ka ɗauka Allah ya lissafa ma da shi kana kwaɗayin Allah ya lissafa ma wannan aikin mana kana neman sakamako a wurin Allah sai na umar yake cewa ku rika yin a wannan itisabin ayyukanku wanda ke itisabin ayyukan shi zai kasance yana da sakamako guda biyu sakamako na itisabi wanda ce daban yake da kuma ladan aikin da za a baka in kai aiki kana kwaɗayin itisabin shi a wurin Allah to an baka ladan aikin kuma za a baka ladan sakamako na itisabin wannan da kai aiki ne za kai kana ƙaunar Allah ya kula ma da wannan abun kana ƙaunar wani abu a wurin Allah sakamakon wannan aikin da kai to wannan abu ne yana da gina da girma a man zara ni fil madinati mutasibin dole ziyarce ni a Madina yana mai neman sakamakon Allah akan ziyarar da yi kana fi jiwari to zai kasance cikin jiwar kina shi jiwar yana zuwa ju- jiwar daga wata likasa daga ko jiwar wato ba makwabtaka ba ce ake ni kamar ba da mafaka ce wai za a mai maki cewa a mai macin ƙwararri ke cewa hatta wai za a raita lazina a yi hudun fiye ta ba ita nake nema ba wanda wani ayar da take take faɗin shi wa rikin nan hatta inda wata take cewa hatta ya sama u kalam Allah وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وأتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنا وإن وإن أحد من المشركين استجارك إن وان ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi mafaka a wurinka fa ajiru ka bashi mafakai hatta ya kuma kalam Allah har ya ji zancen Allah to shine mafaka wato mutum zai kasance cikin mafaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alƙawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu lahu shafi'an yawmal qiyamah kuma zalla sallallahu alaihi zan kasance mai ceto a gare shi ran tashin kiyama wa fi hadisin akhar ya zo a cikin wani hadisi na daban kuma man zarani ba da mauti duk wanda ya ziyarce ni bayan ƙaurata fa ka annama zarani fi hayati to tamkar ya ziyarce ni ne ina raye wa kariha malikun an yuqara wannan kenan Allah ya Allah samu dace Imam Malik ibn anas radiyallahu ta'ala anhu yace wa kariha malik shi ma malik yana kyama ya karhanta an yi kala arka cewa zurna kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam mun ziyarci kabarin annabi ya da mutum Allah sabata gare shi wa qad ikhtilifa fi ma'ana zalika an an samu sabani cikin ma'ana wannan wai ma'anar karhanci me yasan ya yake karhanta wannan yake karanta wannan wannan magana فقيل ساكت كراهية الاسم لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور يا كان تاني saboda abinda wai abinda ke karantawa a ce an ziyarta yace to saboda ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa Allah ya la'anci masu ziyartar kaburbura mata masu yawaita ziyartar kaburbura mata zawarat wa za yurduhu qawluhu a shi ko to an ce zawarat mata masu yawaita ziyara saboda wasu malama sun waɗi wasu abubuwa da yake dangance da haka su mata suna da kararriyar zuciya to kuma a hannu wayo in suna yawan ziyartar abin za a zai kasance abu ne ba mai kyau ba su yawaita wannan ne suke abin da suka wadi ba za ya rudduhu qawluhu amma wannan fadar manzo Allah sallallahu tana mai da shi ne cewa na hayatu kuma an ziyaratul quburi fazuruha na hana ku na hane ku daga ziyartar kaburbura fazuruha to yanzu ku ziyarci kaburbura wannan malama hadisi na cewa wannan shine hadisi wanda a cikin shi ya hada ya hada nasikh da mansukh cikin shi akwai a hadisi wato magana wadda tace ayi kuma da wadda tace a ka ayi wadda ta shahi ga hukumci kuma ga abin da shahi hukumcin na haitu kuma an ziyartar kubur kayan wannan cikin wannan an yi hani a bisa ziyartar ko kaburbura sai ce kuma fazuru ha to ku ziyarci kaburbura kenan wannan magana ta baya ta shahi ta farko ta shahi hanin wa qawluhu da kuma fadarsa man zara kabri duk wanda ya ziyarci kabari na faqad atlaqas to kaga cikin wannan da yace man zara kabri duk wanda ya ziyarci kabari na faqad atlaqa isma ziyara nan ya saki suna na ziyarta na ziyarar nan wanda shine Imam Malik yake yake kyama a faɗi amma cikin zitin da ce man zara kenan nan ya faɗi ziyarar maganar nan wakila wani kauli aka ce li anna zalika lima qila inna inna za'ira afdalu min al-mazur wani suka ce a'a abin da ya sanya shi Imam Malik yake bai so a ce mun ziyarci mun ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya tabbata cewa shi mai ziyarta ya yi wanda aka ziyarta wanda ya ziyarce ka to shi a wani Allah shi ya fi ya fi ka kai da aka ziyarta dukan ku kuna kuna tare a cikin lada to amma wanda ya ziyarta shi yi to shi yana kyama a ce haka kenan kace in kace mun ziyarci annabi kana so kace ku kun yi annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ce a barce haka amma wa haza aidan laysa bi shay'in malama ta ce a wannan ma shi ma ba abun kulawa ne ba komai ne ba iz laysa kullu za'irin bi hadhihi sifa domin ba kowane maziyarci bane yake akan wannan sifan wa laysa hadha umuman kuma wannan bai zaba abu na gama gari na kowa da kowa ba a ba dukkan wanda ya ziyara ziyara ba yahi wanda ya ziyarta a kai kan kan ka ziyarci wani kaza ai yahi ka eh wannan na neman albarka mana kake zuwa yau ga yi shi kai zaman ka ba wa kada warada fi hadisi ahli janna ya zo a cikin hadisi na ‘yan aljanna ziyaratuhum liraddihim ambatan ziyara cewa suna ziyartar ubangijinsu kamar da suke hadisi duk juma'a ya danganta dai da amma akwai wanda yake dai kamaka walam yumna hadha lafz ba a hana wannan lafazin ba na cewa suna ziyartar ubangijinsu fi haqqihi ta'ala a cikin haƙƙin Allah ba hada wannan a cikin haƙƙin Allah tabaraka ta'ala ba a hada ba a hana hidin wannan lafazin ba na ziyara wa qala abu imran rahimahullah abu imran a jin Allah ya ji kansa yana cewa inna ma kariya malika an yuqala tawafu ziyara kawai abin da imam malik yake shine arka cewa tawafi na ziyara wa zurna kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam ko ko mun ziyarci kabarin annabi tiya da mutane tabbata gare shi listi'malin nasi zalika bainahum ba'dhum li ba'd saboda aiwatar da mutane da suke yi na wannan kalmomin sashen su wa sashi to yaso a sa'a bambanta in za a yi faɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuna cewa mun ziyarci kabarin wani to in za a haɗi na alaihi ya zama an bambanta shi ba ɗaya bane wa kariha taswiyata annabi sallallahu alaihi wasallam ma'a nasi bi hadhihi lafz sai yaki ya kyamati daidaita annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane da wannan lafazin wa habba an yukhassa bi an yuqala sai ya so a keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam da a rika cewa sallamna ala annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi kai gaisuwa ko mun yi sallama afsa annabi ya da aminci Allah tabbata gari maimako a ce mun ziyarta wa aidan kuma dai fa inna ziyarata mubahatun bainan nas ita ziyara abin da yake halak tsakanin mutane wa wajibun fa wajibun shaddul mati ila qabri sallallahu alaihi wasallam shi ko daware dawara abin dawara tsamara ta tahiya zuta balaguro zuwa a kabarin ziyarar kabarin annabi da mutum Allah tabbata gare shi wajibi ne yuridu bil wujubi huna yana ni da wajibci a nan wurin wujubu ziyara wujubu nadbi wajibci na mustahabbanci wata rigibin kuma na kwadaitarwa wata akirin ni karhuwawa la wujuba fardin ba wai wajibci na farilla ba ba ce ba wajibi ne akan kowa dole sai mutum yayi amma kama a ce dai sunna ce mai karhi wajibcin wannan abu ne mai mahimmanci sosai wal aula indi amma abin da yafi a wajena inji alqadiyar annan man ahu wa karahata malikin lahu li idafatihi ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam hana shi da da karanci da kyamashi da imam malik yake a saboda raba shi da aka yi zuwa kabarin annabi tsiya da mutu Allah sabata gare shi wa annahu kuma sha'ani da lamarin laukala da mai faɗa ya ce zurnan nabiya sallallahu alaihi wasallam mun ziyarci annabi sai da mutu Allah tabbata gare shi lam yakrahu da imam malik ke da kyamata wannan ba bai wannan ba li qawli sallallahu alaihi wasallam da mun faɗa annabi sai da mutu Allah tabbata gare shi da yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ba'di ya Allah kaka sanya kabari na ya zama wani gunki wanda za a rika bautawa bayana ishtadda ghadabullahi ala qaumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hushin Allah ya tsananta amsawa an su mutane ittakhazu qubur anbiya'i masajida da suka riki makabaratu kaburbura na annabayan su suka rike su wuraren sallan su wuraren sujada fahama idza fata hadha al-lafzi ila ila al-qabr sai ya kare raba wannan lafazin zuwa kabari lafazin na ziyara sai ne ma ya kare shi wata shabbuha bi fi'li aulaika kuma ya so ya kare shi da kamantuwa da aiki na wa'ancan mutanen wato wa'ancan wanda suka riki kaburburan annabawan su wuraren mutum qat'an lizari'a saboda yankewa duwani tsani wanda zai kai ka zuwa aikata aikin da bai dace ba wa hasman lilbabi kuma dan yanke wannan kohon yanke wannan kohon ta aikin aiki na asha baki da wallahu alam Allah dai shine dai mafi sani qala ishaq qala ishaq ابن ابراهيم الفقيه إساق بن إبراهيم الفقيه يتي ومما لم يزل من شأني منهج منهج yana cikin abin da bai gushe ba da na daga lamarin duk wanda ya haji ya haji shi dakin Allah al-mururu bil madina biyawa ta madina wal qasdu ila ila salati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidin rasulullah sallallahu alaihi da kuma yin sallah a cikin masallacin manzo Allah tsiya da mutu Allah tabbata gare shi wa tabarruku da neman albarka bi ru'yati rawdatihi da ganin dausayin annabi sallallahu alaihi wasallam wato shine raudarsa wa minbarihi da minbarinsa wa majlisi da murin zamansa wa malamisi yadaihi da wuraren da hannayensa masu albarka suka shawa wa mawatini wa mawati'i kadamai da wuraren da kafafansa masu alfarma suka taka wala amudul ladhi kana yastanidu ilayhi da wannan gimshikin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jingina a gare shi wa yanzilu jibrilu bil wahyi fihi alaihi ko lokacin da yake jinginan a gare shi kuma malaika jibrilu ya zo mai da wahayi fihi lokacin da yake a jinginan a kan shi a walau alaihi yanzilu jibrilu bil wahyi fihi a yana zo fihi fi nabi kenan sallallahu alaihi wasallam alaihi lokacin da ke jingine a kan wannan ginshikin wa biman amarahu kuma don neman albarka waɗanda suka raya wannan masallacin su ne sahabbai wa kasadahu kuma suka nihe shi mina sahaba na daga sahabbai wa imatul musulmina da jagororin musulmi na daga tabi'ai da tabi tabi'in da mujtahidai wal itibaru bi zalika kullihi da kuma lura da yin izina da wannan duka duk baki ɗaya wannan mutum ya kasance abu ne daman lokacin da kake neman albarkan nan mutum ya tuna wannan wurin wuri ne wanda manzo Allah sallam da kanshi ya zamana a wajen ya isa ya sanya mutum cikin wani hali na musamman wa qala ibn abi fudaik ibn abi fudaik yace samitu ba'da man adraktuhu yaqul naji sashen wanda na riska yana cewa balagana anna annahu man waqafa inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam fatala hadhihi al-aya ya hadisi ya zo mana cewa duk wanda ya tsaya a wurin kabarin annabi tsaya da musu Allah tabbata gare sai karanta wannan ayar mai cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima thumma qala bayan mutum ya karanta wannan ayar sannan yace sallallahu alaika ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya yi salati a garka ya muhammadu sallallahu alaika wasallam wa mai shari yana cewa musamman billah al-qari yana cewa amman abin da yi da kace ya nabi Allah ko ya rasulullahi ko abin da kama da haka man yaqulu ha 70 marra duk wanda yayi kuma yace abin da shi da idan billah al-qari cikin sharhin wannan magana da yake ce da mutum zai ce sallallahu alaika da mako yace ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ya nabi Allah ko ya rasulullahi ko abin da kama da haka kuma yace mutum ya ƙara da taslimi tunda aya ce ta kawo taslimi tana ce inna Allah malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kenan ma kai ma kace sallallahu alaihi ya nabi Allah wa sallama man yaqulu hasabina maratan duk wanda ya faɗi wannan so 70 na dawo malakun wani mala'ika zai kiraye shi ya ce sallallahu alaihi ya fulan kai ma Allah ya salati gare ka ya kai wani walam tasquta lahu hajatun mutum wanda ya wannan wata bukata tashi bata wada ba ma'ana Allah zai biya mai dukan bukatun shi wa ne yazid bin abi sa'id mari al-mahri an karbo daga yazid dan abi sa'id al-mahri yace qadimtu ala umar bin abdul aziz nazo wajen umar dan abdul aziz falamma wadda'atuhu da ne mai ban kwana qala li sai ce sai ce li ilayka haja yace ina da wata bukata zuwa gare ka za a taitar madina ta satara kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam in ka je madina da sannu za ka kabarin annabi tsiya da mutane tabbata a gare shi fa akarihi minni fa akarihi minni salam fa akarihi ana cewa fa akarihi ko ko fa qara'ahu an haka wannan fa akarihi kin nan wannan amira ta ai wasu kinta ka mata hakora ce fakka kuma rakin na maimako a mata wasu likasa a mata wasu lisama faƙara faƙara ahu ma'ana dai ka karanta masa ka isan masa da gaisuwa mini da gare ni ka saƙon gaisuwa kenan ya ce in kaje in kaje madina musamman ce ta ya zo ya zo mai kwana ne ce yana da bukata yana da bukata zuwa gare ka me bukatar ka in kaje madina za ka ga kawarin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaje ka isar da gaisuwa ta kace ina gai ina gaishe da annabi sallallahu alaihi wasallam qala gairuhu wannan sama yace wa kana yubridu ilayhi al-barida min ash-sham wato wannan shi Yazid dan Abi Sa'id wanda yace da ya je wajen Abdullahi wato Umar bin Abdul Aziz ga yanda suka yi to wannan shi ma yace a ai abun ya mahuta shi Abdul wato Umar bin Abdul Aziz ya kasance yana tayar da mutum musamman albarid wannan mutum mai gaugawan kai sako ya mai ya mai guziri musamman kawai saboda ya je mina sham tun daga sham qala ba'dhum wai haka yake tada mutum musamman tun daga sham dan ya je madina isan mai kawai da sakon gaisuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'dhum sashen su yace ra'aytu anas bin malik radiyallahu anhu naga anas dan malik yarda Allah tabbata gare shi ata kabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa waqafa sai ya tsaya farfa ya dai ya dauka hannayensa ata zanantu annahu annahu ta salata har sai da zannan cewa ya bude sallah ce sallah ce zai fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sai sallama wa Annabi sira da mun Allah tabbata gare shi sun man sarrafa sannan ya juya tai wa qala malik imam malik yace fi riwayatin fi riwayati ibn wahab cikin riwayar da ibn wahab yayi daga imam malik din idza sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a mutum ya sallama wa annabi sai da mutum Allah ta bata gare shi kuma yin addu'a ya kifu ya tsaya fa wajhuhu ila ila al-qabri huska shi tana mai huskantan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam la ila al-qiblati ba zuwa al-qibla ba wa yadnu wa yusallimu kuma sai ya kusanto yayi sallama wala ya masul kabara biyadi amma ba sai mutum ya shashi kabarin ba da hannunsa wa qala fil mabsut ya fadi a cikin mabsut la ara an ya kifa inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam ya du'u ba na ganin ya halatta cewa mutum ya tsaya wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya du'u yana addu'a walakin sai dai yusallimu wa yamdi kawai yayi sallama ya huce قال ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه yace man ahabba an yaquma wajaha annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke so ya tsaya huska wato yana mai yana mai kallon huskan daidai tsaye yana mai huskanta huskan annabi sallallahu alaihi wasallam fa ne ja'al liqindil allazi fil qiblati inda alqabri ala rasi to ya sanya wannan fitilar da take a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai kanshi in ta tsaya daidai kanshi to nan yana huskantan huskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala nafi'un nafi yace kana ibn umar radiyallahu anhu ma yusallimu ala alqabr abdullahi dan umar ya kasance yana sallama wa kabari ra'aituhu mi'ata maratin wa aksar shi nafi dan san yana cikin almajiran abdullahi bin umar yace na ganshi yayi sallama so 100 ra'aitu mi'ata marra so 100 wa aksar da shi da haka ma yashiru yana zuwa ila kabari zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai ce assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam aminta Allah ya tabbata afsa annabi sai da aminta Allah ya tabbata gare shi assalamu ala abi bakr aminta Allah ya tabbata afsa abi bakr assalamu ala abi aminta Allah ya tabbata afsa babana sai na umar kenan thumma yansarif sannan ya juya ta yi wa rubiya ibn umar an ga aula dan umar wadi an yadahu ala maq'adi annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai duwar hannun shi afsa wurin zama na annabi sai da mutala sabata gare shi ne minbar daga minbarin da annabi sallallahu ke zama to wurin zama annabi sallallahu akan minbar thumma wada'aha ala wajhihi sannan ya dora hannayen nashi a fuskar shi wannan mintin shi suke ce mata tabi'idiyya a jikin minbarin baki daya ina yake dora hannun shi wurin da annabi sallallahu ke zama daidai ne yake kirdada ya dora hannayen shi a nan wurin sannan ya shahi fuskar shi da ya dora hannun shi nan da ya shahi inda annabi sallallahu ke zama shi dora a fuskan fuskar shi wannan dan neman albarka kenan masu wasu wasu na ganin wai kawai ba ba a neman albarka ba gani wanda shi kowa ya shahara da riko da sunna to ga abin da yake aikata ne ya kamata mu dakata lokacin sallah yayi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين